بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين نعم. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahlu sunna wal jama'a wanda ke ngwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba biyar ga wata na ramadan hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da biyarkin ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyar ganin a darasi ne zai mun kawo ƙasar kiyama ne ku kenan sai a fara daga farkon suratul insan
نعم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
da kallon za ku canji ku? na canza ku? kun san masu mutu hanyar sadarwa kuma to ina kama darsin jiya kayan da ji ne sai ka wuka tijin ne ya ci gaba kana so hula ɗarɓar jibin zuwa sun mutane ne suka kamar kai da gaji ne ne komi ne ne wurin ne ne kire kamka tijin ne kalle shi ya ci gaba amma ga ne ga tun da rai ba ta mutum ta sabo ne أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كان وانا سورة أما تسونا سورة الإنسان tabbas wannan sura tana karantar da mu da matsayin na adam ya san shi wane an shi duk lokacin da musamman kai shi ya sanin matsayin malicin shi wannan sura ta fara da harfi na hal kamar zaman tambaya ne amma tabbaci ne هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا معنى تبس يا زوم جنسي نمتن أدوك آدم كن أي زامني دا أولا الدنيا akwai duniya akwai komi da rana da wata tuma mu komi akwai wani suka tsara ko amma babu wata halitta mai suna adam a wannan duniya an yi lokacin da babu daga baya aka samu adam idan ka bar adam kai kanka an yi lokacin da a wannan duniya wani haka babu kai ba ma ɗauka babu ubanka duka babu su da ka nema sami wannan wani abu ne ta ɗan adam kai wata halitta ce wadda babu ita aka samar da ita kuma haka wata rana za a nemi ta a rasa ba ka da tabbas ta adam kenan wani abu ne damu yi shi aka yi zai kare kuma ya gushe shi za ka ce hal'ata alal insani inu mina dar shi zamani ko tabbas zamani ya zama dukkan jinsi na mutum inu mina dar ai wani zamani a cikin zamani lam yakun shay'an mazkura babu wani abu a matsaya ce wani mutum ko a ce wani akwai wani mutum wani babu kai bayan haka Allah ya ce inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali bayan ba mutum Allah cikin kudurar shi shi ya so cikin kudurar shi da hikimar shi ya ce muka halici jinsi na mutum kuma ba daga wata ba a ce azurwa zinariya lu'lu'a min nutfatin amshaj daga dugo za mu ce na mani abin a sani na hanyar saduwa kuma amshaj ya ce wanda aka garwaya wanda yan wannan kullum muna maganar tabbacin ƙur'ani littafin allah ne akwai abu da yawa da ƙur'ani da jimawa ya riga ya gama da shi su marasa imani ganin san shi bane ma a kuma ko sun sani suna ba haka bane ba sai sun yi bincikensu da ke gwada musu takwanan hakika ta kwanci ya yi haka wannan al'amari wanda ya sa abu likitanci tarihin likitanci an jima a duniya ana kayan allah kawo ci gaba shin wai dan adam daga namiji ne kadai mace ajiya ce take yi ko kuwa na mace an ta maganu da yawa fartini mu tana a qur'ani mun kare da magana jiya bayan mun kare darasin jiya wani cewa kuma su shirya daga waje akwai wannan uwa daga alman yake ce mun ajiye da dare tunai shi cikin kasin duka ya kare ya shiga shi gaba daya ka tuna maka da mallasan bayan shi ce duka jinsin yayi gaba daya yake cewa akwai magana da muka yi a cikin karatun mu kai take tuna mishi wani lokaci daga da yayi yawon boko yace a rasha lokacin kusan rasha kasa ce a kusan musulmi san foshin a cikin yankin cikin yankin rasha a da inuka fitar daga wani aka raba aka raba ya ce a lokacin nan tun ce tun miliyan sun kwanan nan sosin jizuta sosin jizuta ne suka abin sun sosin jizuta ake wani tarihi sosin jizuta na ka abin bayan wani ba ya ce wani profesor na jami'a iya karantar da yara ya ka zo ilimin wannan bayanin muka ajiya na halitta ɗan adam daga jini daga mani jini tsoka kashi kaza kaza sai farfasakin sai ke so ya bisa bayani ya yaro ɗan musulmi ne kuma yayin suna tarbiyyar islamiyya kusa rasha kwarai an so a rushe addini kwarai ɗan wa zahiri babu ƙasar da ta yaƙi da addini kamar rasha sun da hakan ba ƙasar da ta wa addini kasa-kasa da gaske ba wani kwalo-kwalo ɗin na rasha ta abu na wuce da jago ƙasar ta yake rasha ƙarar ta yaƙi da addini kasa-kwata kukurin tarihin rasha akwai tun milisan katalmasar da aka yi abin juju hannun da jin da yi an ba bayan da aka yanci kai wani a na katalman da aka nabin katalman dis ko garin da sallah baka da maka yi sallah wannan aka hana kurin rasha hukun tsari ta har yanzu ina burzini ina suka shi suna na yanzu an danne su kwanan wani labarin wannan abu ba kasa wata yake zai kara kama rasha wannan tabbas ne karfi tarihi da ne rasha ya ta kullum ba wani abu da wani wasu tsara ba a yi ni kullum a wannan kasa a takaice akwai wani malami kuma masu aƙida kasan addini yana sai da aka shiga wajen tamanin kusan saba'in nuna ba aka yi babu addini ba sallah ma akwai inda kai sallah kamar albani da suke cikin abinsu inda an kai sallah ma akwai wani asiri ya yi je wai ganin an kama dabbobi gidan kama dabbobi da ya je haka bi alama ɗan abin addini wa alamai akwai addini haka ne shi sallah wallahi akwai da sallah yadda akan gado Allah ɗan da ta ce nake yake rasha yadda akan gado don zuwa ƙila su bayan magana a te a su suna yin a te su kuma addini su kuma ba shi ta ba magana addini inu ta fitin a tsarinsu ko addini wani cikas ne a rayuwa na gaba wani natijo wani masu aƙida tun da aka yi jin juhali na rasha na da wani sabon dalilin dabu ya shiga gida a hana sallah a hana abu talatin sai a yi bada amma a gidan suke karantar da abu sai da ya yi shekara 60 bai yawo a cikin gida ke yi wani unguwa ya aka mai ɗaya unguwa ɗaya musulmi a kayi ɗaya unguwa a ɓoye iya musu tarbiyya ya musu karatu in yi sunan ya komi komi shekara shekara da kara biyu ya ta wani unguwa ya kare ta wani garin wadda ya shekara 60 ba wani gan shi shekara 60 ya jihadi da'awa kuma yake kwarai an yi wa addini balla kwarai amma da ke ga addini abin da ƙida ya kuma ba yi ba suna nan kasashen sun komo kamar da wasu ma abin ya ci gaba kan da muna magana a cikin wannan yankin sai a lokacin profesokin iya sai musu bayani kan wannan abin manahalikin dan adam matakin halittar dan adam sai yaron etidinkin ya ce wannan ka bakan kada kamar neman ka bayani ma to ya zaka kai ina baka ce kawo kamar kamar wasu mukin abu ya ce a tsarin ka bayani na yaron masu tarbiyyar islamiyya sun biya addini ya kaci wurani da ya sai ya ba shi wuri sai ya zo kan tabulu take explication abin dan adam magan ruwa a cikin bangaren sunna yake definition kin abin dan adam tun daga farko karshe kace kai wani abu a na samu shi ana wani kace a qur'anin mu ne qur'anin ku ana ba ta mai a wani abin tun daga bayanin tun a qur'ani haka yake a rubuce kuma bayanin sunna har bayanin kwana kaza kwana kaza mu bayanin dallada a rubuce ba shi Allah da dalilin shi ba shi ba hadda abokan suka imani addini ba bane daga Allah ke fitan Allah dan haka kurin kawuri kawuri ga man kace ba wani na rasha ba na wurin shi duka kawuri ba wani na rasha duk kawure ne duka ba daya bin da wallahi a takaice muna maganar akan cewa Allah subhanahu wataala ya tabbatarwa dan adam ya yi shi daga nudufatin amshaj daga ɗigon mani wanda aka garwaya ke tsakanin namiji da mace naftali kuma allah ce ya yi wannan halitta ya na adam don ya jarabe shi muna cikin jarabawa ya yi gida mutum ya jarabe ka da ba ka umarni da hani a sama dokoki ka yi ka samu tsira ka iya wuta tsari dama allah ya yi mutum ya jarabe mu musan da haka nan naftali allah ce da haka da yanki hamzari tufa ja'alnahu sami'an basira sai muka ba dan adam ji ya ji ya gani ka ji Allah ce kaza ka ga ayoyin Allah da idan ka ji ka gani hanyar ɗauki hamdani kenan ta wata annahu sami'an basira muka sani dan adam halitta ce mai ji mai gani Allah ce inna hadaynahu inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura
inna hadaynahu sabil mun shirye da dan adam hanya ta gaskiya Allah ya koda annabawa tunu alaihi salam ya koda manzanni daban-daban ɗaya bayan ɗaya ta rage ga mutum imma shakira wa imma kafura imma mutum ya zama mai godiya mana mai bin dokoki na Allah mai kare ya yarda da bawa ne na Allah Allah shi ya cikin nima ta Allah ya zama mai godiya ga nimar Allah ya zama ta butulu ba ya ce imma kafura imma butulu mai butulu wanda yake mana kore ni'ima in yarda ko in godiya ka nima ta Allah kire ka zama to mai godiya shi ne mai bin dokokin Allah mai kanta Allah da ibada mai butulu wanda ya butulce mana biyi ba abin da Allah ke so da shi kenan Allah shi ya bayani ya ko da annabawa sun zo da sako sun isa ta zage gare mu ga mutane in ma shakira na wani ma kafuwa ya Allah ce gaba إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا
na'am Allah ya ce bayan su jikin an gaya mana an yi mutan jarrabawa Allah ya yako da annabawa sun yi bayani dalla-dalla ta rage ga mutum imma mai godiya imma butu Allah sai ce gaya mana sakamakon wannan bangare sai ce gaya mana inna a atarna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira dini Allah ce min tattali da kahurai kiran ga butulu mustattalin sarkuna na wuta na ɗarmin hannuwa da a za a gaba ƙumi mai a galana a gama hannu da wuya a ɗarmin ba ka ira tuni wutar tana to wannan shine ita wuta ba a gaba ba ne ba za a yi ta tuni an yi ta an kare kominta an kare wata ranar sallar sallar iya salatar kusuf safai suka ga ya kama hannu ya gaba ya komo baya ya gama hannu ya ya komo baya bayan karewa suka siya rasu lalata mun ga ka yi gaba ka ja da baya ka kama hannun ka komo da baya ya ce abin da ya wakana ya ce a wannan tsayuwa tawa da na yi allah ya gwada mini wuta da aljanna duka na gansu ya ce bin taba gaba alkhairin da na gani irin na yau irin inda ya gani imar aljanna da aljanna ya ce an gwada mini ya ce tsakanin wannan mango ta ana ma gwada maka man ikaran ko sai tsakanin wannan mango a gaba na ina gani ya ce haka bin taba gaba sharri irin wanda na gani irin wannan rana don ya kauta da abin da ke cikin kenan wuta tuni an tsare ita ma ita tuni an tsare an tattala an tsare kurin waɗanda suke yan cikin da kurin shiga cikin zai lokaci yayi Allah ya ce ke mi tattali ga kafirai salasila wa aghlalan wasa'ira sarquna da ukumma ukumi abin da magana wuya da mai wuya da wuta tana nan tana wuta sa'ira tana tana jira amma ya ce innal abrara innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
نعم التي إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا su mutanen kwarai iya mana masu biyayya iyan kwarai a shekarar irin ni'imomin da za su samu gobe kiyama ya sharabu min ka'as za su sha wata giya ta musamman ta lahira wanda wannan giya kana mizajuwa kafura wasan giya ta duniya za a sha ana wari ita wannan giya ta lahira abinda aka cakuda iya kamshin kafu turare ne da kamshi giya ce a mata lahira wadda ba a su ba a tangadi sabanin duk duniya a sha a yi su a yi kashi a wando ya ce wannan giya ainihin ya sha dabu biha ibadullah wannan wani ido ne na marmaro na musamman irin wannan nau'in giya tana hutawa daga wani ainihin ido ne mabubbuga ce wadda ya sha dabu biha ibadullah bayan allah na kwarai sun al'abara masu biyayya ga allah su suke shan wannan ido na wannan giya mai kafur a cikin ya ce fajirun ha ta fajira na ma'ana duk inda suke tana bin su ma'ana duk inda suke wannan idon ko ina iya kaiwa dan waye dan adam ne yake yin beni an hawa nan akai akwai inda ruwa bai zuwa ko ina yake da an ga famfo zai zo din da kake to ita wannan ita wannan irin wannan ayin ga masu gabanin Allah na kwarin aljanna duk inda suke suna tare da shi kurin za su sha duk inda suke ba magana ya kare ko a tarna kawo iyakar duk inda suke suna tare da shi shi ne fajiru ta fajira to ya ci gaya mana wani aiki daga cikin aikin wa'inan ibadullah ya ce yi funu bin nazar suna cika alkawali mai nazar bakance mu anan mahi yawa ni sanin bakance kuma ci addawar an allah ya ban lahiya zan yi dabba kaza allah ya ban lahiya zan yi azumi allah ya ban arme zan yi kaza allah ya ban mota allah ya ban kaza ne an allah ya ban kaza za ka yi kaza haka aka yi sani to irin wannan nazakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi Allah in ka ban kaza zan yi kaza ba ma Allah ba nan baka ba ma Allah ba nan baka manzo Allah sai cikin barkon su annabi ke cewa la tundiru wannan nazar la tundiru kadar shi'a annabi ce kakku nazar irin wannan shine nazar ce Allah in ka ban kaza zan yi kaza ba ma Allah kana kuma mutane na tsammanin idan ka ce Allah in ka bar lahiya zan yanka dabba kaza kamar dan kai ka dabba Allah ya baka ba ma Allah kana ko Allah in wani da kaza zan kaza his amma suke suka wa Allah kana dan Allah a bashi mai bada sai annabi ce ka ku yi wurin ba a yi wurin ba ma Allah yana ba a yi kan ku yi wannan zarkin ita wannan nazarkin annabi ya ce bai maganin komi kuma ya ce annabi annabi ce wani abu ne Allah ke huda daga hannun marwaci kurin ka huda marwaci gaba da hudu gaba da sabon mu gane duk da cewa ba a san shi to amma idan kai kuma ya zama wajibi kanka na ɗora ma kaina in na samu kaza zan yanka dabba ko zan azumi ko azumi kaza to amma yanzu abin wannan ya zama dole in ka samu je kai iya daga cikin abin da aka ce ma ana samun sabani akan ramuwal azumi mutum in ya mutu yana azumi yana da azumi bai biya ba shin za a rama mishi nan ne malamin suka sabanin cewa wasu ce an rama sai ba a rama ba me maganar kowa ya yarda azumin nazar kowa ya yarda dole a rama mutum amma azumin ramadan ya mutu bai rama ba wannan shi daga saɓani an yi ko ba an yi ba amma zari na ci ƙarara daga annabi ya race a rama azumi azumi ne wannan na bakance na ɗora ma kai na azumi kaza zan yi an Allah ba kaza ko kurin haka nan to azumin nazar ya yi ƙari akan wancan wanda Allah ya ɗora maka wannan kai ka ɗora ma kan kace wajibi din da zaka yi dole kai kuma baka yi ba sai a rama maka amma na yin wa akwai masala mutum bai lafiya shiga ramadan ramadan ya kama bai lafiya ana nan iya jiya iya jiya ramadan har ya kare aka ci gaba da jiya can kwana kare ya mutu bai warke ba to wani azumin daman ba magana shi ma azumin shi ma bai haushi ba bala rama mishi bai haushi bala rama mishi ba a rama azumin irin wani azumin shi ma bai haushi ba man kana mutum rizan ala tafarin ila tafi na ɗan ƙasar wanda yake tauki bai warke ba wanda yake yin bulan rashin lahiya bai warke ba shi kenan Allah bai zuwa mallaka ba abin da Allah ya zuwa kenan ko ya warke daga baya kai ko da ya mutu daga baya in dai a wannan cuta in dai a wannan cuta ya mutu bai warke ba to ba a rama mishi shikenan amma ya warke bai dawo ba sai mutu mana da ko mana ya warke bai zo sake ba to ana azumi shi ne ake ce arama ko ba rama amma in dai bai warke ba ba sa ba ni cewa azumi bai haushi ba ba rama mishi a takaici to su da wannan bayan Allah da Allah ke yabo suna cika in suka ɗauki addawa suka yi bakance suna cikawa zan yi kaza to amma abu wanda ya yi kurin ka ce Allah na tsora ma kaina zan yi azumin kwana don kai kuran na tsora ma kaina azumin kwana na tsora ma kaina zan sallah kaza wannan shine da ake bukata shine ake abin yabo amma wancan Allah ka ban kaza sai ya kaza ba bukata shi amma shi ma an kai dole kai ya kai nazar haka baka abin ya kai ya kafa da to su Allah kullum inda wani idan ana masa yabo duka wannan alƙawarin gaba daya su suna cika bakance kuran yufuna bin nazar suna cika bakance zuwa ki alƙawari ga Allah suna cika mallawan alƙawari wa yakhafuna yawma kana sharru mutqiya kuma suna tsoron wannan wuni wanda wannan wuni sharrin wannan wuni malar kiyama tashin hankalin kiyama tana watsuwa tana shahol al'umma masu yawan gaske can da watsuwa ga filin kiyama idan tashin hankalin kiyama ya gama komai da komai dan ko da masu imanin za ta cikin burgita cikin tsoro an ba a samu inda aka gaba ba kenan sharrin wannan wuni sharri ne mai yaduwa mai watsuwa ويطعمون الطعام على ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
Allah ya ce wa yato imuna ta'ama ala hubbihi mutanen kwarai wani al'abar mana labarin al'abarar iya kwarai mutanen kwarai masu biya ga Allah daga cikin halin su Allah ce wa yato imuna ta'am suna ciyar da abinci annan sallallahu alaihi wasallam ya wada cikin maimayan ayyuka masu mutum aljanna ita amu ta'am iya cikin wa'azin farko da ya bayan yi madina an tara mutane wa'azin farko da ya yi a tsaye mutta'am wa abu shi salam wa sauri bilai wa nasu ƙiyam ku yi mana ku ciye da abinci ku yada sallama ku sula cikin da wadda mutane mutane barci haka ciye da abinci ya cikin farkon kira da ya madina ka ciye da marashi imma da kudi imma da abincin kowa sun da matsalar yunwa da kawo maganin yunwa tabbas akwai lada mai yawan gaske iya cikin manyan ayyuka masu mutum gidan aljanna ciyar da abinci ke suna ciyar da abinci kuma ce allahu bihi na na hudin ba ya tsami ba kana maka bukata ba da cike dan dan karbi kan dan karbi shara akwai mutu kana bada ne kan karbi kan karbi shara ne kai matsayi kai ba ta ba gida na ana yabon suna bada abin da su ma suna so abin da kai ma zaka ci ka bada kai ma haka zaka ci shi ka bada to an ce nan ala hubbihi bai ɗauke maganar ka ci ka koshi in dai mai kyau na ka bada kana cikin layi wannan ce magana ya lalace kai maka baka baka bukata shi da amma in dai dama annabi ya ce cikin abun da yake cikin kikkiawan hali ma idan ka ci abinci ka ka ba sauran ga mai bukata hatta sutura annabi magana hatta sutura ka sa sutura baka bukata ka je ka ba mai bukata ka samu lada akwai lada to ya kawo sai ayi ba ba ba lada sauran sauran abinci a sauran shi da in ya lalace ne in dai bilal ta ta koshi shi wani aure shi sabo ne kai wace kai koshi ko to ba sauran sauran ga wani mai bukata akwai lada na kuma sai a duka ba ne ka koshi ba lada a ana magana ne ka ba da abin da kai ma kana son shi eh suna ciyar da abinci akan suna so wa suke cewa miskinan wa yatiman wa asira aka da wasu kala uku mabukata suna ciyar da mai karamin kari shi miskin haka suna ciyar da maraya wanda ba shi da uban kuma haka wanda aka kama a wajen yaƙi ɗan kaso na yamuwa asalin mu ɗan magana ɗan kaso ana kama mu ake kama a wajen yaƙi ko da ba musulmi bane ba ana abin kyakkyawan mu'amala ta musulunci ko da kawuri ne ya ga an maye mu'amala kyakkyawan mu'amala a ce wannan yadda cikin da yawa ko suka musulmi da suka samu karantarwa a cikin halin gidan kasu da yawa to a kiran magabata a nan su da kuma su cewa wai mai dan kasan hira musulmi ne a kurin dan kasu ko musulmi ne ko kawuri ne me ya ke kawo mu'amala iya cikin aikin addini kiran suna ciyar da wanda aka kama masu suna ciyar da miskini da maraya haka da dan kasu ko kowanne ne yan wata ne magana gidan kasu da yawa wani gidan kasu wallahi da yawa za ka samu musamman mai kasa ba kuma wani da yawa zargi ne da yawa zargi ne da yawa zalimci ne da yawa shubha ce ya shiga shubha bayan da iya kuma kuma ba mai kudin ba Allah ba da yawa ta kenan agaji yadda ake yi a cikin azumi ko ba azumi a taimaka mun ginin kaso abu ne mai kiwa cikin karantarwa addini a taimaka musu a taimaka mun kaso cikin cikin ake addini ba ba matsala ka ce ba innama nud'imukum li wajhi llah kan wannan mutane na kawo magana ai wasu barayi ne wasu mene in ma barayi ne kaga musulunci da yake da yake tarbiyya da yake da ashe ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba labarin wani mutum ya rantsuwa da Allah ce wallahi yau sai ya sadaka ba zai samu lada cikin dare don neman lada ba wani gani ya yi kama wani da ya meka ma wata baiwar Allah ya za ka ce ashe ka je da wani mai kudi ya ba wata karuwa ya ba wata karuwa karo kudi ta samu ba sadaka ke ta subhana da karo kuma ashe ga ya asara karo ce ba aka yi shi dai daga har aka yi wani mai kudi ne ta ka je an kara tukuruwa je wani wani da sani ya ba wani wani kudi aka ba sadaka aka ba wani kudi ne ya ce subhanallah ne biyu uku ya ba aka ce barawo ne aka ba sadaka iya ga yi asara ya ba barawo daga bayan labara mishi wannan abin da ka yi ita karuwa da aka bata Allah ce yakan yi wannan kudin da ka bata daman talauci ne ta fasa shi wannan barawo iya daman shi matalauci ne sa ke yi wannan bashin da ka yi zai sa ya fasa shi kuma mai kudi yawa maroci ne ga ashin ake bin da yana saraka shi ma sai da ke karatu Allah ya amsa saraka shi gaba daya a takaice kenan kai dai kun gaba da kura in wa kaba kai da kai dan Allah kullum da abin mun ku kura Allah sani ka Allah ya ce kenan suna ciyar kenan da maraya da dan kaso amma Allah ya ce kamar suna ciyar da halin su innama nud'imukum liwajhillah mu wannan ciyarwa da muke yi muna cewa ne don neman yardar Allah don Allah muke don Allah muke yi kuma la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma yi ne don neman gobe mu ma amana ko ku godiya game da abin kula alkhairi dan daga halin masu imani suna ciyarwa suna ciyar da abin kwarai kuma ba don godiyar mai godiya ba ba don gobe su ma musu ba na sai akan da kai yi don Allah kun ikhlasi don Allah kun gaba da Allah kun gaba da shi da manuwa magana kura me suke cewa inna na khafu min rabbina إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا Hmm.
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا
na'am وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا
na'am ga dalilin yin wannan aiki nasu ba dan neman sakamako ba ko godiya inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira mu dai muna tsoron kamun Allah gobe kiyama a rana ta tamike huska a ta- mata nan abus alama ce ta damuwa a huska an ce kamtarir idan mutum ya gama huska wannan abun fata ta tsakanin ido bai za ka ta mata ta matse duka da alama ce ta tsananin tashin hankalin wani kiyama da kaga mutum kaga daga cikin halin damuwa kenan muna gudun muna tsoron damuwa ta wani kiyama shine dalilin sadaka da muke badawa wannan shine gurin su shi kuma Allah ya saka musu Allah ce fa waqahum Allah sharra zalika al-yawm sai Allah ya kare musu sharrin wannan wuni da suke gudu maimakon abus walaqahum nadaratan wa surura Allah sai ya gama su da annashuwa horin ciki da walwala su ba sa tashi cikin damuwa yan suka masa imani masu wannan halin suna tashi hinin kiyama cikin walwala da nishadi suna farin ciki don sun yi wani aiki a gidan duniya don tsoron wannan tashi haka da wannan wunin sai Allah ya kare musu abin da suke gudu na ta- na damuwa ta wunin kiyama sai ya gama su da nazaratan wasurura da farin ciki da da annushuwa da kuma nadara don da kaga mutum kaga mutum daga cikin nima gurin kaga iya walwala suna walwala kuma da nishadi wajen zahun bi masu sabaru jannatan maharira allah ya saka musu dalilin haƙurinsu kuma domin a duniya dole haƙuri akan saɓon allah barin saɓon allah yadda haƙuri haƙuri akan ibadar allah haƙuri akan duk yan wa akwai abu da yawa kana so amma ka san haramun ne ka haƙuri sai wasu misalin zan azumin a haƙuri ne sa kana bukatar ruwa san ranka iya san ruwa iya san abinci amma kana kuri gabari hakuri kenan sallah ce ba daɗi ka tashi ka yi kiyamu da ce farla ce dole ya bukatar hakuri ga haram kana haram karar haramu ce amma ka san Allah haram ya kai hakurin talaucin ka ga diplom babba ga gidan tambola ko gidan giya ana ɗauka ana neman kajin kai hakuri kaka ce shifin kurki hakuri ne kana da sha'awa kaka yanzu na kamar haka haka yarmi haƙuri sha'awa ne kai duk yana haƙuri ya ce Allah ya ce ya saka musu dalilin haƙurinsu ya musu sakamakon mi ya musu sakamakon jannatan harira gidan aljanna da kaya na alhariri Allah ce gaba متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا na'am muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik Allah ya gaya maka abin gaba a gabanka ana siffanta maka halin yan aljanna suka cikin halin morewa kama a gabanka yace muttaki'in suna kishin gide ba san kishin gide baka taba gaban da ruwa ba kishin gide ba mu ba ruwa ba kishin gide hutu ne na masu nutsuwa ka kan sai kishin gide ka iya huta wallahi bai bai bai problem bai matsala hutu ne na masu cikin nutsuwa cikin jin daɗi ta cikin gide yau ka gwada mutum ina cikin gide kanin mugun labari ka zama da kai kace ko da in take huta a cikin gide ka kai mugun labari wala ta yi gyara zama zama me kace wani a cikin gide ba ba na mai lura wani mai lura cikin gide cikin gide ba ba na mai lura bane ba na mai nutsuwa ne cikin nishadi Allah ta muttaki'ina fiya suna cikin gide Allah samu na ciki yace suna cikin muttaki'ina fiya alal araik me alal araik jama'a arika me alal arika gado kasa akwai gado san fulaka na alika gado wanda yake kewaye da abin ado da ne mace gado mai ruwa in misali gado mai ruwa kenan gado ne wanda yake zagaye da kayan ado ke suna kishin gide a gadon aljanna wanda yake zagaye da kayan ado iri iri sai a alika yace suna cikin wannan nishadi la rauna fiya shamsan wala zamharira wata kilima ce daidai babu babu zahi babu bala'in sanyi babu jawra babu zahi eh wata kilima ce lahiya tsaka tsakiya stop babu zahi bala'in zahi babu bala'in sanyi aljanna ko sai huta kuran yace ana cikin wannan hali وذانية عليهم ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا
نعم الله يقول ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا نعم أنجا مكا إيرن شبكوكين الجنة شبكة لرب تاريخ يقول لرب وتذهب خلقا مسلم أنا سبكي تشيوا inuwar ice guda na aljanna ya sirra rakin fiziliya na ta almulaka tsawa annabi ce doki maguji zai yi gudun shekara 100 kasa ice guda aljanna da yanke yau tsaye cikin inuwa da ta inuwa guda ta ice aljanna inuwa daya ya annabi ce inuwa daya ta ice aljanna doki maguji zai yi gudun tahiya cikin shekara 100 iya kasa ice daya inuwa daya Allah ya lafiya manzala kace duk wanda yace subhanallahi walhamdulillah za a bi sami ita ce gidan aljanna ta ce din na da duk tafi da gidan ita ita gidan aljanna subhanallah walhamdulillah eh kadai da haka kenan itacen aljanna ce yace inuwata kusa take wa zulat qutuba kuma iya itacen zulilan mana kasa kasa take ba bara a turo ko ya hau ce a aka kana kwance ka turo kana bukata kana tsaye ka cira kana zamani din da ka so automatic ko da yadda yadda ka bukata ko ba ba ta lokaci ka sa dan adam iya sa akwai ana kawo su a cikin tire zan ga gaba an ka a tire amma nan an ya sai ga ga abu da yake gashi nan cikin ita iya shi da shi da ne ba a cikin ka tire a cikin ka ci ya komai dadi anane lahiya ka tire ka ci kun kana bukata kana kana zaune a kama kuma cikin tire duk duk Allah shirya ka tire a yi can kana zaune a kama a tire ko ne ka faka eh sai ce shi ne ke ce tufa daniya eh ita ta ita ta ita ta kusa suke da kowa utufa daniya shi ne ce wutulit kutufa ta dalila an sassabuto da ɗin da can ƙasa-ƙasa kuma wai tsafa alaihim ويضاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا Allah ce wa yudafu alaihim bi aniyatin min fidda nan kuma suna zamne suna shakatawa za a rinka yawo a cikinsu da makayi tire a set min fidda na azurfa amma ka gane cewa a kawab da kwanoni da kof na sha amma ce kayan ta kawarira abin na azurfa ne amma yadda ka san bitir yadda ka san aka tabulla da aka ce falba azurwa ce inda ka ta duniya azurwa duk yanzu kada abin da ke ciki da mata lahira azurwa ce amma ana da abin da ke cikin kwamiti ko kwana ke ci kan ta kawarira eh azurwa ce amma kan ta kawarira azurwa ce wanda ana ga ta ji abin da yake cikin ta kenan da kwamitin da abincin haka suke na azurwa amma ana da abin da ke ciki yake kawari da min fiddatin
قوارير من فضة قدروها تقديرا
yace eh kwalba kamar nau'i na kwalba ne ana ga abin da yake ciki amma da azurfa aka yi ta ce qarir min fiddatin eh kwalba ce kala ta kwalba ce ana ga abin da yake ciki amma an yi ta min fiddatin an yi da azurfa ne ce qaddaruha taqdira da kwabkin da aseskin da kwanan da abincin gaba daya ba a ce a yi saura ba a sha sauran ruwa ya fara a kaci saura a daidai bukata ka za kama kaci ka tsari ya tsari ba daidai ne daidai bukata ne ba bukata a yi saura a kuwa zuwa na shara suke san bai tara ko ko kasa gaban saura aljanna ka ban saura aljanna ba ba ba dan wannan ba saudiya ka je ka ci abinci ga sauran ka ba albaji ba albaji na saudiya ka ci abinci a saudiya a kai ka baka abinci a kaci kaza sai ka mutunta kaza a shara daga wani ya wani mutanen wasu ta suke yanzu a abinci ya tsaye musu iya kaza a shara Allah ku sai kan abinci da kake tsaye musu tsaye ba tsaye sai ka gaban horiya ce su kuma ta saudiya ko wadata ba za ta abin da ka bashi sauran naman kaza a can a su wuce wani kuma ka bashi gama gama kare na shi ka bata sauran abinci ba abin- ba abin da ta saura sa ujiya ka bata saura to bale aljanna ta ba dan uwa sai Allah ya ce qaddaruha taqdira aljanna ko mi jide ne abin da ka sha daidai bukata ka an kare eh in mi ne ba a saura a rage saura ita qaddaruha taqdira sun kaddara ta daidai gurgudan bukatar ka yace wai su kauna fiya ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا
an abin da kala kala yanzu kuma ga wani abu ya ce wai su kauna fiya kasan kana mizajuwa zanjabila a gidan aljanna da ana shayar da su da wata nau'in giya abin sha wani makayi wanda kana mizajuwa abin da aka garwaya nan abin da aka garwaya ne zanjabil ka zanjabil wannan irin nau'in na cita nan cita cin zanjabil cita kenan abin a masu an wata lahira aka ce maka mangoro aka ce maka goyi ba cita bayan da ku mutu sunan ne suna ne eh suna ne amma ba a ga masu irin namu amma sunan haka ne sai na wuce da wuce na aljanna akan na duniya sunan ne amma ba a gama shi da naku ya huta gaya ko anan a ba- ko mangoro a hawa ne mangoro ma ba na hawa ne ba ko da mangoro ne da nuri ba yau da nuri ba nuri daji to to na aljanna iyaka ne kuna kace na aljanna kun sunan ne gura ya huta irin naku kada zama da irin buki irin naku ne yace ana shaɗa su da wata giya ba abin da aka caku da aka yi ta zanjabil ne kamar da mu ce wannan ita eh, citar ainihin fiya tusamma عينا فيها تسمى سلسبيلا
shi wannan kaskin da ake cewa abin da aka caku da aka yi da abin da abin citta wani ido ne a aljanna ainihin fiha wani ido ne a gidan aljanna tusamma salsabila ana mai suna salsabil sunan idan ne salsabila a gidan aljanna yace kuma dai wani kada ya ce wa yutufu wa yutufu alaihim ويطوف عليهم ولدان مخلدون Hmm.
إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا
na'am an ce an mun dawo abun akwai shagali abun hawa hawa ne ayi wannan ayi wannan ayi wannan shagali ko kun shagali ko kun shagali da gurin eh yanzu me da kace wa mushkilun fakir ko wato hum ji hum ji amsa bi shugul fakir ah suna cikin suna cikin shagala me shugul suna cikin harkoki shagala kurin harkoki ne ayi wannan a ci a sha ayi ziyara na a gida kurin harkoki ne ake kurin bangare eh yace yanzu wai tufu alaihim uldan mukhalladun kuma suna zaune wasu yara wanda kullum cikin kurciya suke an ce wannan yaran kada kuka waje yau suwa ne dan zuwa ne ko dan kan karamin yaran ka ne a wasu yaran na musu kasar adam ya su yaro la ya kulkul iya yawo iya kare kawo har da saka nan ya su yaro la kika ya yaro la ya ya wasa ya ci ya wasa ya kare kawo abin sha'awa ne yaro ya la ya ya ya kare kawo ya wasa cikin gida ya wasa ya yawo to Allah aljanna sai wasu yaran na musamman to ne yaran rudanu mukhallabu kullum haka suke bisu girma bisu bisu haka suke kullum cikin kurciya za na iya cewa a aljanna a lahira ce aljanna babu yaro dan taɓuɓu na goye dan laɓuɓu babu a'a duk yaro yaro ƙarfi kuma kamar shekara guda a cikin aljanna shekara guda ɗan amince shekara guda ne kowa tsawon ake ci tsawon adam kuma da wannan shekarun da zai bar wayan tsakan shekaru amma da za a shiga ne a libo guda aljanna da laɓuɓu aihuwar yau da na jiya da na goye da mirarrahe da har da ta ya ɗansa kawai za shiga ajin shiga guda ko wani shi ya babban shi haka annabi ya ce wanda ke wannan yaran ba iya wani bane ba a haka Allah ya so ba iya wani bane ba kurin dan adam iya san yaro karami lafi ya kurbu yawo to Allah ta daga a cikin aljanna wa yutufu alaihim wuldanu mukhalladun yace idza ra'aytahum hasibtahum lu'luwan mansura yadda suke da ado cikin sun suke gara aljanna da ta an wada lu'lu shi kana yanzu ana wani wata ka an sa muke mu an zo daga ana wata an sa- an sa an sa shi da duniya wuta tana wal wal wal wal ko ana wani wasa ana shagali daga an sa wuta ta tana bul bul tana tana haka ko shi haka gida da haka yake da su ma sai a ji Allah shi aljanna wannan ya da aka kalle su zaka ce wani lu'lu ne aka wada cikin aljanna suna wal wal suna wal kiyafa ina kiran kana wani yawon suke suna yawo ana kawai kiya ana kawai su wul suna wurga suna wurga cikin mutane haka sai kullum eh yaran da mukhalladun kuna suna gittawa suna yawo tsakaninku suna haske suna gurkiya irin gurki lulu yace Allah ya ce yace idan ra'at an kalli wannan yaran hasibtum zaka yi tsammanin lulu ne masu aka wada cikin aljanna amma yaran ne kurin na akalla a gidadi a ji- a mawali a gidadi a yi farin ciki kurin haka Allah ce wallahi mukhalladun idan ra'aytu an kalle su hasibtum lulu'an mansura zaka tsammanin lulu ne aka wada cikin gidan aljanna Allah ce wai zara aita وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا
Allah ce wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira bawan Allah in kaga wancan wurin ce sama in kaga wancan wurin na wancan wuri Allah ke bar labari aljanna inda zaka ga wancan wuri ra'aita na'iman in ka da ka ga ni'ima da ke neman a ta aka samu ni'ima yace wa mulkan kabira da mulki mai girma kai aljanna annabi ya ce wa talaka dan aljanna talaka dan aljanna bayan ce shiga sai ya ce kana da duniya so limki so goma ta ce amin ya rabu yanzu godiya ga Allah Allah ce abinda kuma ya kara mana zaka wannan gamin huza ga za ba shi labarin tana da duniya gaba daya duniya ba magana ba waje bikin Saudiya ko Dubai ko Qatar ko Amurka ko Rasha a duniya gaba daya mai mulkin duniya gaba daya yanzu da duk mutum ke nan nan farin waye kala da take mulki amma na gana girman shi ko to ba magana ba duniya gaba daya kuma su goma wannan talaka na aljanna to talaka ne sai Allah ce idan ka kalli wancan wurin dan wa inda zaka kalli aljanna to da ka ga ta ake ta ake ni'ima da ka ga ni'ima da mulki mai girma na yanwa ana jin hankalinka ne ka yi da lahira irin shirin da Allah mayan aljanna a can ake morewa a can ake shagali can ake mulki na kai babu adawa baka dawa da kowa baka tare da kowa na ga mutum da mulki ya ta ya ta mutum ya ta ya ya wanda wala ne dan a kada ka ka ka kariya ka kashe ka yana mai mai mulki mulki duniya ba ka san sai ba nan da bindiga nan da jirgi nan da wani ba kawo ta ba kawo ta makamci da kai da ka je ka so ka dawo ka je mun gani aka yi kana tsoro kana ɗaɗa kai tsoro ko tara a ce mulki ma an huta ka ko an kama ko an kashe kama duk na kwan duk da mulki yana kwan duk da mulki yana tsoron ko kashewa ko a huta ka ko da zai zai tabbata ko haka ne kana tsoron abubuwan amma ta a naka ne ɗan yi saman ɗari ba ka adawa da kowa ba ka tarayya da kowa eh kowane shi haka Allah ce na Allah ce wani makam na Allah ce wani makam makamu na bijan natan Allah ce wani makam makamu na bijan natan dole tsoron Allah tsaya ga Allah gobe kiyama iya da jannatan kasan aljanna a ƙarshen duniya akwai gidaje wannan kudin naka ne a game da abokai a shagali akwai gidan guda ba ni zuwa kai haka ne mace gida akwai gida ko ina matanka ina matanka wannan wani ba mai lekawa ba mai leka da matanka wannan amma da wuce wurin kamuwa a gaba a yi shakata a yi abu ta ahiyar daban Allah ce amma kuma daban na iyalin wannan kurin da ya kai kurin manzo Allah ya ce dan aljanna ruwa karka buhari ka musu musulmi ya kawo manzo ce dan aljanna ce yana da wata khaima gidan aljanna tsawon ta tulu fi sab'a sittuna milan tsawon ta a sama ba mitatin ba mil sattin sama mil ba ta kilo mil kaman kasan kilo ɗaya mai da dare to sattin a sama kuma ce wannan wai ya ce ba komi a ciki sai iyalanka kuma wata wata ma bata wata ba wannan kun gidan naka kun naka na iyalanka mun sattin sama haba Allah kai mu akwai shagari Allah kai mu lahiya akwai shagari Allah ya ce kenan wa idza ra'aita samma ra'aita ni'ima wa mulkan kabira in kaga wancan wurin tabbas kaga ni'ima da mulki mai girma alayhim salatu عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا
Allah ya ce alayhim thiyabu sundusun kudur akwai wasu kayan nasu suke sawa akwai kayan haji gama irin kayan wanda ake hawa a sama hanzu ana sa riga ta sa ta sa alkebba ko ta sa alkebba ko ta ciki to na shiga maka na saman kayan da suke suke sawa mai ya hawa a sama siyabu tuha ce min sundus kudur sundus nau'i ne na alhari- alhariri aka cewa mai kabri na alhariri ne aka cewa tsawon alhariri yawan alhariri suwa suke da suwa na suwa na firar wanzu anan da ana kashi ana kantinan na na kwara kwara ke wannan suwa amma kan a Najeriya akwai suwa na firar akwai akwai artificial me artificial akwai tc da ake mai suna mai kalakin suwa me suwa alhariri da aka cewa dari wata dabba take kamar ta tuza cikin da sun dabba take cikin da dabba ta kamar tuza cikin da tuza cikin shi amma ba a duniya har yanzu ba tc mai tsare shi alhari har yanzu a duniya ba wani tisi mai tsada shi amma kamar su ce da yarabawa suke su mutane tana kwalliya mutane masu ado su suna sa shi yarabawa amma a musulunci annabi ya haramta shi na maza annabi ya haramta musu alhari to amma iya cikin kaya masu tsada wanda kuma wuta kuma wuta mata ce shi to kenan dai a cikin yan aljanna kayan su alhariri ne tsanwa mai kabri da mara kabri ke duk nau'in alharirin ce wasu tabarar wa hullu asawir min fiddatin kuma an musu barasere abin waro kasa a na duniya warwaro na mata ne ba zai akwai na aljanna ana ga mutum ba ba dan daudu bai bai sauro ni dan daudu mutum ba ban ga warwaro dan daudu yake dan daudu ne ba ai mai maza bane ba sa to alayra ayar da sanan na musamman ayar janna ha amma za ta musu azan aure da barasere na na fidda na azurfa kuma ce wasaqahu rabbuhum sharaban tahura allazi shahida ayar janna abin sha wanda yake da tsarki lokaci Allah kai gobe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.